الله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الصيام أنيس المؤمنين ومن أناب إليه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صام وقام وعبد ربه صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم في هديه وسننه أما بعد فإن من أعظم نعم الله على عباده أن جدد لهم مواسم الخير ليزدادوا من الأعمال الصالحة ويتقربوا منه سبحانه وتعالى بأنواع القرب والطاعات عباد الله وها هو رمضان أقبل علينا بفضله وفضائله وخيره وبركته قد سلمه الله لعباده لينظر كيف يعملون ولأجل أن يكثر المسلم من العمل الصالح ما دام في أرض الزرع والأمل ما دام في أرض الزرع والعمل فإذا جاء يوم الحصاد حمد المسلم سعيه في الأيام الخالية فرض الله عز وجل الصيام على عباده ليعلم من يطيعه ممن يخالفه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالصوم فرض على العباد ابتلاء لتقواهم فيتبين من فيتبين من عمل بطاعة الله ممن يخالفه ولم يفرض الصيام ليحرم الناس من أنواع المآكل والمشارب والملاذ سدى وعبثا فإن الله تعالى غني عن تعذيب عباده بلا جدوى قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فعلى المسلم أن يجتهد في شهر الصوم على تنقية أخلاقه وتطهيرها والأخذ بمحاسن الصفات ومكارم الأخلاق واجتناب المذموم منها من البخل والبطر والحرص والحسد وغيرها يدرب المسلم نفسه على ذلك ليعمل به في مستقبل أيامه من الدنيا فإن رمضان فرصة لمراجعة حسابات النفس وتقويم العوج وسد النقص فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته على ذلك للحصول على الحظ الأوفر من الخير وبما ينالون به مرضاة الله تعالى وكان يقول إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت, وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتح أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصير ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة رواه الترمذي عباد الله أقبلوا هذا الشهر بالبشر والشوك والفرح واجعلوه كبداية العهد لكم من الله تعالى فلعلكم بصدق نيتكم توفقون لخيري الدنيا والآخرة فربنا رب كريم قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد يا أيها المسلمين وسأل بركة منا قال جدد قوديمك الله سبحانه وتعالى da ya azurta mu da rayuwa zuwa wannan yini na juma'a yau mana 24 ga watan sha'aban hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama na da shekara 1444 a kidayen miladiya yau 17 ga watan uku shekara ta 2023 wannan khutuba za ta yi magana akan fuskantowar azumin watan ramadan babu ko ta fa yana daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wataala akan mu bayinsa da ya jaddada mana kaka kaka na alkhairi wani na bin wani wani na bin wani wani na bin wani Allah ya yi haka ne domin ya mu yawaita aikace-aikace na alkhairi in ka gajiya a kofa ɗaya karka gajiya a ɗayan kofan in ka gajiya a wancan kofan karka gajiya a wancan kofan mu samu daman kusantan Allah subhanahu wata'ala da nau'o'in ɗa'a da kusanci ga Allah mabambanta babu ko ta baba ramadana fa ya fuskanto mu da falalansa da alkhairansa da albarkatunsa kuma Allah subhanahu wataala ya miƙo ramadana gare mu ne mu al'umman annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda tantance wane ne zai kyautata aiki wane ne zai yawaita aikin alkhairi a wannan gida na shuka domin ranar girbi mutum ya farin ciki ya gode ma Allah saboda irin ayyukan da ya gabatar na alkhairi a wannan gida mai wanda yake mai shuɗewa babu shakka Allah subhanahu wata'ala ya farlanta azumin watan Ramadan domin ya gane cikin bayansa wane ne zai bi shi wane ne kuma zai kangare masa Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani hakika an rubuta muku yin azumi bi ma'ana an farlanta muku yin azumi kamar yadda aka farlanta shi akan al'ummomi da suka zo kafin ku ba don komai ba domin Allah ya tantance masu tsoron Allah a cikin ku da haka Allah subhanahu wata'ala ya farlanta azumi ne akan bayi domin ya bibita kawanmu da tsoron Allahnmu Allah maɗaukin sarki bai farlanta azumi don kawai ya azabtar da bayansa ya ce su daina ci su daina sha su daina jin daɗi ba tare da wata manufa ba kawai domin ya azabtar da bayi Allah subhanahu wata'ala girmansa da buwayansa ya wuce hakan a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya azumci wata ramadana yana mai imani da Allah yana mai neman lada a wurin Allah to hakika Allah subhanahu wataala ya gafarta masa zunubansa ga baki daya da haka yanzu ya dace akan kowane musulmi yi amfani da watan ramadana ya tsaftace ɗabi'unsa ya tsarkake halayensa ya yi riko da kyawawan ɗabi'u da sifofi na girma ya nisanci sufofi abin zargi na daga rowa da jin kai da kwaɗayi da hassada da girman kai da ire-iren waɗannan miyagun ɗabi'u kowane musulmi ya ainihin horar da kansa yadda zai yi aiki tukuru a watan ramadan ya kuma kyautata zuciyarsa domin ya ci gaba da cin amfanin wannan horo da ya ba kansa a cikin kwanakin da suka rage masa a rayuwar duniya yalle Allah subhanahu wata'ala ya sanya watan Ramadan ya zama wata irin dama ce wanda bawa zai koma ya bibi kansa ya daidaita inda ya samu tasgaro har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ta zaburar da musulmi domin su samu rabo mai gwabi su dace da dukkan alkhairi su dace da yardan Allah subhanahu wata'ala a cikin watan Ramadan ya kasance sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan ɗaya ga watan idan daren farko na watan ramadan ya shigo to Allah yakan daddaura shedanu da maridai daga cikin aljanu sannan Allah subhanahu wataala yana bubbuɗe kofofi na yana rurrufe kofofi na wuta ba za a buɗe wata kofa fa daga ciki sannan yana bubbuɗe kofofin aljanna ba za a rufe wata kofa ba daga ciki sannan Allah yakan nada wani mai shele shela zai ce ya kai mai nufin alkhairi to ka fuskanto ga kakan alheri ya zo ya kai mai nufin sharri ka takaita domin wannan wata ba na sharri ba ne kuma manzan Allah ce ina tabbatar muku da cewa a kowane dare Allah subhanahu wata'ala yakan ɗibi wani kaso daga cikin mutane ya 'yantar da su daga wutan jahannama alhalin a baya dacin wutan ya tabbata gare su Allah ka tsamar da mu daga azabin wutan jahannama da haka ya yan uwa mu fuskanci wannan wata muna mus- masu bishara da zuwansa muna masu shauki muna masu farin ciki mu sanya watan ramadan ɗinmu ya zama kamun wani sabon alkawari za mu ɗauka da allah na kyautatawa na biyayya da ɗa'a da nisancin abubuwan da allah subhanahu wata'ala ya hana idan muka yi wannan to da kyakkyawan ninyan nan namu allah sai ya datar da mu da alkhairan duniya da na lahira domin shi mahalicin mu Allah subhanahu wata'ala mai karamci kuma yana faɗi a cikin alƙur'ani mai girma duk waɗanda suka yi ƙoƙari don neman yardan mu Allah subhanahu wata'ala ce to wallahi za mu ɗora su akan tafarkin da za su sadu da yardan mu da aljanna mu domin Allah subhanahu wata'ala yana tare da masu kyautatawa mu kuma sani cewa cikin ni'imomin Allah shirin shine irin dukiyar da ya baka kana ci kana sha kana ɗinka tufafi kana hawa abin hawa kana aure kana ma ɗaukan mai maka hidima ko mai maka yaranta to ka fa sani cewa akwai da dama daga cikin al'ummar musulmi wanda ba su da ƙarfin yin haka ba su da abin da za su ci ba su da abin da za su sha abin da za su sama ba su da shi to taimaka ma irin waɗannan mutane yana daga cikin tausayi da rahama tausaya ma irin waɗannan mutane yana daga cikin ƙofofin aikin alkhairi da mutum zai riske shi a gaban Allah ranar tashin alkiyama sannan kuma ga hidimta ma masallatai da makarantu da taimaka ma addini ta ƙofofi mabambanta kada mai sakaci da shi kada kuma mai wasa da wannan babi domin Allah subhanahu wataala yana cewa allazina yuqimuna as-salata da yake bayani akan mummunai yace su ne waɗanda suke tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyar da dukiyansu cikin abin da muka azurta su da shi Allah ce ula'ika humul mu'minuna haqa masu tsaye da sallah masu ciyar da dukiyarsu fi sabilillahi to su ne mummunai na gaske su ne mummunai tsantsan mummunai Allah ce lahum darajatun inda rabbihim irin waɗannan mutane suna da waɗansu darajoji a gurin mahalicinsu Allah wa maghfiratun suna da wata irin gafara wa rizqun karim kuma suna da arziki na karamci ya Allah subhanahu wataala ka sa mu da irin wannan kyakkyawan daraja da waɗannan falaloli a cikin watan ramadan da bayan ma watan ramadana da haka ƙarshe ina kira zuwa ga 'yan uwa musulmi kowa ya kyautata ninyansa ya shiga ramadana da nufin alkhairi kamar yadda muka yi kutuba satin da ya gabata ka tsaftace bakinka ka tsaftace ninyanka ka tsaftace idanka ka tsaftace gaɓuɓɓanka daga abin da za ka yi allah ya ƙi karɓan aikin alkhairinka ka shiga ramadana da kyakkyawan niyya da kyakkyawan fata a wurin Allah subhanahu wata'ala to sannan kuma ina kira ga yan uwan muladanai musamman a sallan isha'i cewa idan an shiga watan ramadan mun sani cewa da watan ramadan da watan da ba na ramadana ba duka Allah subhanahu wata'ala ya bautar da mu da yin sallah akan lokaci to waɗansu ladanai saboda ana so za a yi tarawihi sai a dawo da lokacin sallah baya ba tare da la'akari da shigan lokacin ko rashin shigansa ba daga nan kusan zuwa sati biyu kusan kitaban mawkuta ta fitar da timetable ɗinta cewa sallan isha'i bai shiga sai daga karfe 7 takwas saura kwata to waɗansu sai su dawo da kiran sallan su karfe 7 da minti 5 sai a tsaye da sallah karfe 7 da 40 saboda ana sa ran za a yi tarawihi to wannan ba daidai bane duk yadda ka kai ga son kai sallan tarawihi to ka bari sai lokacin sallah ya shiga da haka lokacin sallan isha'i daga nan zuwa sati biyu yana shiga ne bai ƙasa da takwas saura kwata da haka yana da kyau kowane ladani ya kiyaye wannan su kuma limamai muna ƙara jawo hankalinsu akan don allah su rika sauƙaƙa ma mutane sallah musamman sallan azhar da sallan la'asar a lokutan zafi irin wannan domin za ka ga wani lokaci babu wuta sannan liman in ya shiga gaba ya tsawaita ma al'umma ya tsananta ma al'umma har ya kasance a daina tunanin sallan ma a kosa a gama sallah to don Allah la da limamai su takaita sallah sannan su cika ruku'u da sujada da tahiya amma tsayuwan sallan su yi mutane dan daidai gwargwadon hali yanda ba zai mantar da mutane daga abin da suke yi na ibada ba wannan yana daga cikin fiqhul liman idan an shigo lokaci ga zafin gari ga zafin rashin kuɗi ga zafin azumi to irin wannan kai kuma sai ka sarka musu da sauƙaƙa musu sallah amma ai ruku'u cikakke ai sujada cikakkiya wannan shine abin da ya dace sannan kuma muna kira ga 'yan ƙasa ga baki ɗaya mi ta addu'a mi ta addu'a ga Najeriya najeriya tana cikin matsanancin buƙatuwar addu'ar mu mu al'umman musulmi kuma mun gode ma Allah idan muka fuskanci al'amari da addu'a sai kaga Allah na taimakon mu sai kaga Allah subhanahu wata'ala yakan sa mu ga cin nasarar ma nan kusa kafin nesa to da haka don Allah jama'a mu tasa Najeriya a addu'a mi mata addu'a ta duka kofofin da ka sani cikin addu'o'in da zamu yi shine gobe in Allah subhanahu wata'ala ya kai mu da rai za a gabatar da zaɓuɓɓuka a wannan ƙasa ga baki ɗaya to don Allah mi addu'a ta alkhairi Allah maɗaukakin sarki muna ƙasƙanta gare ka muna cewa zuwa gare ka muna ɗaga hannayenmu zuwa gare ka ya Allah ya Allah kai ne arrahimu kai ne arrahmanu kai ne alwahabu kai ne al'afuwu ya Allah kai mai jin bayi ne Allah ka ji kanmu ka azuta mu da nagartattun shugabanni ya Allah wanda zaben shi zai zama alkhairi ga addini ga al'umma to ya Allah ka kyautata mana zaɓinsa ya Allah wanda zaben shi zai zama cutarwa ga addini da al'umma to ya Allah ka nisanta shi daga wannan mulkin don ka cece shi mu ma ka cece mu daga ukubarsa ya Allah subhanahu wataala yi mana muwafaka duniya da lahira kuma a daidai wannan gaba nake ƙara jan hankalin musamman gwamnatin jihar Kaduna kaga an zo ana ta shirye-shiryen zaben nan amma matsalan tauye haƙƙin ma'aikata waɗanda aka sallame su daga aiki ya sanya al'umma gabaki ɗaya gwamnati ta fita musu a rai ana ce musulun musulun amma duk da haka wallahi waɗansu sun kasa danna zuciyarsu wannan yana alamta musu cewa su ji tsoron allah su biya al'umman nan haƙoƙansu ina gudun kar ya kasance shugabannin yanzu waɗanda suke kan mulki su bar mulkin nan har mutuwa ta riske su masu haƙi a wuyansu ba ku ba su haƙƙinsu ba wallahi gobe ƙiyama wannan nauyin kaɗai ban san inda za ku je da shi ba da haka ku ji tsoron Allah ku biya al'umma haƙƙinsu an sallame su daga aiki a ƙananan hukumomi a makarantu a wurare daban-daban ku ji tsoron Allah ku biya su haƙoƙansu ku ji tsoron Allah ku biya su haƙoƙansu tauye haƙƙin mummuni ba ƙanƙanin bala'i da tashin hankali zai jawo maka ranar tashin alƙiyama ba kana je gani ƙiri-ƙiri yanzu wannan tauye haƙoƙan ya sanya mutane da yawa sun kasa danna zuciyarsu akan gwamnatin nan kuma gwamnati mai zuwa ta gane cewa duk inda kika zalunci al'umma to al'umma suna nan suna tattalin ranar hisabi na duniya ba na ranar tashin alkiyama ba duk da mana ta fahimtar ai haƙuri a danna zuciya duk da haka a zaɓi gwamnatin saboda maslahan addinin da muka yi kuɗubobi sau biyu a kai amma ita ma gwamnatin ta ji tsoron allah ta ba al'umma haƙƙinta in ba su yi haka nan ba hisabinsu tsakankaninsu da bayan allah ranar tashin alkiyama sannan kuma muna ƙara kira ga a 'yan uwa musulmi musamman masu ba da sadaka a wannan masallaci da allah asusun masallacin nan ya yi ƙasa ƙwarai da gaske saboda babu kuɗi a hannu yanzu in aka zo ba da sadaka sai ka yan dubu biyu ne yan dubu uku wanda kuwa ƙa'idan masallacin nan kawai kuɗin albashin da za a riƙa biyan ma'aikata ya kai dubu saba'in a duk wata to kaga kuɗin ya yi ƙasa ƙwarai da gaske in dai kuma ba za mu koma cikin wancan asusu da muka tara domin mu gyaran sama na masallaci na wanda kun san matsalolinsa mun tara sama da naira miliyan biyar kuma mun yi magana da mai girma madakin zazzau sun yi magana da mai girma suleiman barau cewa insha allahu ta'ala zai zo ya ga abin da zai iya yi shi dan jinkirta mana aikin saboda kuɗin namu bai kai ba gaskiya to shi suleiman barau Allah saka masa da alkhairi ya yi a baya a yanzu ɗin ma ya ba mu tabbacin cewa za mu ji shi ba da nan da daɗewa ba ya tambaye mu abin da muke da shi a ƙasa mun gaya masa muna da naira miliyan biyar mun kuma ba shi ainihin cost estimate ɗin da aka yi na aikin masallacin ga baki ɗaya kuma yi mana alƙawarin insha Allah ta'ala ba da daɗewa ba za mu ji shi to in dai ba za mu koma kuma cikin wancan asusun ba ne wanda shi kuma zai raunana mana wannan aikin da haka don Allah ‘yan uwa su rika ba da sadaka ga akaunt ɗin masallaci nan a wurare daban-daban a jikin masallacin nan don Allah a rika turo sadaka fi sabilillahi saboda yanzu babu kuɗi a hannu in aka bar abin ya ci gaba da tafiya aka har wani lokaci to masallacin da share shi da tsaftace banɗakin sa da irin hidimomin da ake ma wannan katafaren masallaci za a iya samun matsala kada Allah ka nuna mana wannan lokaci Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya marasa lafiya daga cikin musulmi Allah ka ba su lafiya waɗanda suka mutu kuma Allah ka gafarta musu Allah ka sa aljanna makomansu mu kuma idan mutum mu tazo Allah ka sa mu cika da imani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna Ramadan Allahumma inna fihi ala الصيام والقيام اللهم جعلنا فيه أوفض حظ وأكثر نصيب اللهم اغفر لنا والوالدين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا وأصلحنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك